idan ana maganan da'awa to annabi nuhu shine liman shine farkon manzo da Allah ya tayar a duniya baki daya yana kuma daga cikin ulul azmi minar rusul shine manzo na farko lokacin da duniya ta lalace shirka ya watsu a bayan ƙasa annabi nuhu Allah ya fara tayarwa ya ce ya kira a daina shirka da Allah Allah ya ce walakadi arsalna nuhan ila ƙaunihi haƙiƙa mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wasalam zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa kamsina ama Allah ya ce ya zauna a cikinsu yana da'awa yana karantas da su shekara dubu Allah ya ce shekara hamsin ne babu shekara ɗari tara da hamsin wannan duka da'awa ake yi alƙur'ani kenan duk abin da ka ɗauko to alkur'ani sai nuna maka limamin ku a wannan layi aikin arziki ne ko aikin rashin arziki ne kuma wannan da'awa ta shekara 950 ba fa da'awan sati-sati ba ne ba fa darasi ne ko wa'azi ne da ake ƙarshen wata ƙarshen wata ba inni da'autu qaumi laylan wa nahara inni da'autu qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا يتي الله إني دعوت قومي ليلا ونهارا يتي دعواني دري درانا yanzu darussan galibi ba sati-sati ake yi lailan wa nahara thumma inni a'lantu lahum wa asarartu lahum israra yace kuma nayi da'awar a bayyane a sirrance na yi gungu-gungu kuma na yi mantuma a alantu lahum shi ne yadda muke yin nan ba kowa yana ji ba wa asarartu lahum isirara kuma in bi mutum gefe in kira shi tuni shi abawa zo a ce ku ne manya a gari ku ne kuma kuke barna a cikin gari eh annabi nuhu alaihi salatu wasalam shekara dubu shekara hamsin ne babu wannan faban da shekarunsa abdullahi dan abbas ya ce sai da ya shekara arba'in kafin aka naɗa shi a manzo ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kaga a shekara dubu shekara goma ne babu a rayuwarsa bayan an yi dufa na an gama ya ƙara shekara arba'in kafin ya mutu kaga an haura dubu kaga kai yanzu shekarunka ai san maka akai Allah ya ce illa kamsina aman shekara hamsin ne babu a shekara dubu fa akhadhahum tufanu wa hum zalimun Allah ya ce tufana ya kama su ma'ana tufana ta halakar da su alhalin suna azzalumai fa an jainahu wa asabar safina Allah ya ce sai muka tseratar da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da kuma jama'ar da ya ɗiba a cikin jirgin ruwa wa ja'alnaha ayatan lil alamin Allah ya ce muka sanya wannan jirgin ruwan ta zama aya ga dukkan talikai don a cikinta aka ɗebo kowa da komai tukunna aka halakar da kowa da komai awakinku a ciki aka ɗebo su iyayenku a ciki aka ɗebo su komai aya ce ko ba aya ba aya ce kamar yadda muka faɗa annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo lokacin da shirka ya fantsama a cikin mutanensa mafi munin abinda za ka samu mutanenka a kai wallahi shine shirka shine shirka shine shirka mafi munin abin da mutane da su tsinci kansu a ciki shine shirka shine shirka yau an wayi gari shehunnai waliyan da ake nada su babu aya babu hadisi duk sun zama abokan tarayyan Allah mafi munin abin da bawa zai samu kansa a ce yana shirka ba to wannan shirka ya fantsama a cikin mutane Allah sai ta da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ƙalubalen da annabi Nuhu ya samu wannan shirka waɗansu gaggan gumaka ina jin guda biyar suka riƙe suka dukufa wajen bautansu koma bayan Allah duk wa'azin da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam zai yi sai su tara mutane su ce musu ku yi watsi da shi wa kalu la tadharunna alihatakum
آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقالوا سكتي وإن أوانسوا لا تذرن آلهتكم كركو يواسئد قماكم كركو يواسئد وأنن أبا بمبوتا دكوكي بوتا مسو ولا تذرن ودا كركو يواسئد ود قنكيني ولا سواء كركو يواسئد سواء ولا يغوس ويؤوك wannansa ku riƙe su da kyau ku bauta musu yadda ya kamata wa kadi adallu kathira Allah ya ce sun batar da mutane masu yawa sun halakar sun halakar ba fitina da za a zo wa al'umma da shi mafi muni kamar a zo musu da wani abu da da su riƙe koma bayan Allah koma bayan Allah ba kuma abinda Allah baya rangwame ranar haɗuwa da shi kamar yi mishi tarayya ka duba rahama irin ta Allah ka duba jin kai irin na Allah duk ta inda ka kalli rahamar Allah baka isa ka kalli ta. amma wannan laifi aka ya ce duk wanda ya je gabansa da shi ba zai yafe ba ba zai yafe ba Allah kai haƙuri ya ce ba zan yafe ba ai ka san an kai makura kasan an kai makura wa kalu la tadharunna alihatakum suka ce kar ku rike kar ku yi watsi da ababen bautan ku wallahi ka kiyayi duk abin da ka gana alaka da shirka ita rayuwar nan da ka ganta haka Allah ya yi ta haka kuma ya tsara ta mafi girman abin da yake bukata a gunmu kar ita shi da bauta duk cikin annabawa da manzannin Allah babu Allah ba kuma wadda ya cancanta a bauta mishi ba annabi ko manzon da ya cancanta a bauta mishi ba wadda yake da hurumin bauta wallahi malam idan ba Allah ba bautan nan kuma ba gaɓoɓi ne kawai suke bauta irin sallah ba abinda zuciya ke kudurcewa tawakkali shi ma bauta ne ina ba bauta ne alkashiya alkauf bauta ne dukkansu akwai ɓangaren da suka keɓanta da Allah subhanahu wa ta'ala kuma malam ko baka riƙe haka ba wahalar da kanka da ka yi wadda ya fi kowa wahala a duniya shine wadda ya ɗauki wani hakkin Allah ya ba ma wani Allah wallahi malam shi fi kowa wahala shi fi kowa wahala a duniya wadda ya ɗauki hakkin Allah ya ba ma wani Allah wallahi shi fi kowa wahala a rayuwar duniya haka kawai duk ta inda ka juya barazana da ka gani duk ta inda ka juya barazana ce wallahi malam daga lokacin da ka sanya Allah gaba gare ka wallahi babu abin da zai zama ma barazana da zai raba ka da imaninka wallahi babu wani babu idan ka rike Allah ka ba ma Allah hakkokinsa ka sha gaban kowa kuma ka sha gaban komai ina jin a suratul zumar ne Allah ya bada labarin wannan yace ko fihi shuraka'u mutashakisun ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce, Daraballahu, walaƙar darabana linnasi fi hadal ƙor'ani min kulli matsalin. Allah ce, mun buga wa mutane kowane irin misali a ƙor'ani. La'allakun ya tazakkarun, Allah ce don su wa'asta. Ƙor'anan, arabiyan, gaira zi'iwajin, Allah ya ce, alƙor'ani ne, littafi ne, balarabe, Allah ya ce, wadda ba kwana-kwana ko dungu-dungu a cikinsa. dukka dubi annabawan nan duk wanda Allah ya ɗauko shi sai Allah ya ce mana bawa ne ba abin bauta ba ne alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له Allah ya ce عوجا.
dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya saukar wa bawansa alqur'ani waye wannan bawan manzon Allah bawa kuma zai zama abin bauta zurriyata man hamalna ma'a nuhin من حملنا Allah ce innahu مع kana نوح abdan shakura إنه كان عبدا شكورا Allah ya ce annabi Nuhu shi ma bawa ne mai godiya bawa zai zama abin bauta to duka annabawa da manzanni wadhkur ibadana واذكر عبادنا إبراهيم حاج إبراهيم وإسحاق وإسحاق ويعقوب أولي ويعقوب.
الأيدي والأبصار Allah ya ce duka bayi ne kowa da matsayinsa da haƙƙinsa amma Allah shi ɗaya ne Qur'anan Arabiyan Allah ya ce Alƙur'ani watan abin karantawa ne balarabe gaira da iwajin wadda bayi da kwana ko dungu-dungu a cikinsa la'allahum yatafakkarun Allah ce don mutane su faɗa sai ce wa daraballahu mathalan masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun Allah ya ce ga wata ga wani misali da Allah zai buga muku na wani mutum bawa ne fihi shuraka'u mutashakisun wannan bawa a kansa akwai waɗansu mutane da suka yi haɗaka suka saye shi mutashakisuna masifaffu wa rajulin salaman li rajulin Allah ya ce wannan kuma bawa ne na mutum guda amintacce don Allah kuna gane misalin bayi ne guda biyu wannan bawan haɗaka waɗansu suka yi suka saye shi kamar mutum bakwai ko takwas ko mutum goma suka haɗa kuɗi suka saye shi shi shi kaɗansa sannan Allah sai ya ce mutashakisun kuma mutane ne 'yan hayaniya kaga wannan bawa ai zai ji jiki yana gama ɗiban ruwa ma wannan wannan zai ce ɗiba mu ruwa idan bai dawo ba tun da du masifafu ne zai ce zai haushi da faɗa wa rajulan salaman li rajulin wannan kuma bawa ne na mutum guda Allah ce hal yastawiyani matsala wahalar waɗannan bayin iri ɗaya ne amincinsu iri ɗaya ne yanzu ka tsaya ka kalli addini da kyau galibi ko gumi ka ga mutum yana yarfewa wa cikinsa ne ko 'ya'yansa amma ya ce wannan gumin wa Allah nake yarfewa saboda haka wahalar da za ka yi wahalar da za ka yi wajen bautan waɗansu ababa koma bayan Allah wallahi kana kaɗaita Allah da bauta sai ka zauna lafiya wallahi sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya shi Allah ai azurta ku yake wadata ku tausayin ku yake jin kanku yake yi tura ku zuwa garama yake wadda ba Allah ba zai iya muku haka ne ba zai iya ba wadda ba Allah ba ba zai iya ba Allah ya ce fa'an jainahu wa ashabar safinati waja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya ta ta zama aya ga talikai saboda kalubale na farko da annabi nuhu ya samu shine makalkale ma waɗannan gumaka da mutanensa suka yi. abu na biyu waɗannan shekaru da ya ɗauka yana da'awa duk fa waɗannan shekaru da ya ɗauka waɗanda suka yi imani da annabi nuhu waɗansu malamin tafsirin alkur'ani suka ce ba su wuce mutum tamanin ba wannan shekara kusan dubu da ya yi yana da'awa wa- wa ma'amana ma'ahu وما illa qalil آمن معه إلا قليل Allah ya ce ba wadda suka yi imani da annabi Nuhu sai ‘yan kaɗan daga cikin mutane. Kaga ƙalubale ko? Yana daga cikin ƙalubale da annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ya fuskanta wannan matsalar turjiya da kafirce ma Allah sai da ya shigo har cikin gidansa. Kaga wannan ba ƙaramar jarrabawa ba ce. Matarsa ta bauɗe, ɗansa ya bauɗe. kana can kana wa'azi ɗanka na warware ba. To wannan duka Ubangiji ya buga mana waɗannan misalsalu ne saboda ya nuna ma komai zai iya faruwa. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة ضرب نوح الله مثلا وامرأة لوط للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Allah ya ce daraballahu matsalar lillazina kafaru Allah ya buga misali makafirai imra'ata nuhin wa imra'ata lut matar annabi nuhu da matar annabi lut ne faru na'am mun gane daraballahu matsalan lillazina kafaru Allah ya buga misali ma waɗanda suka kafirce ma Allah imra'ata nuhin wa imra'ata lut Allah ce misalin na matar annabi nuhu da kuma matar annabi lut waɗannan mata biyu kanata ta hata abadaini min ibadina salihain Allah ya ce sun kasance ƙarƙashin auren waɗansu bayin musalihai guda biyu shine annabi nuhu da annabi lut fa kuma sai suka ha'inci mazajensu ta hanyar kafirce ma abinda mazajen suka zo da shi falam yugniya anhuma min Allah shay'a Allah yace sai ya zam zaman su a ƙarƙashin waɗannan manzanni waɗannan annabawa bai wadatar da su komai a wajen Allah ko ubanka annabi ne kai in ba mutumin kirki bane ba zai amfane ka ba. nagartarka nagartarka ita ce ake kallo a musulunci falam yugniya anhuma min Allah shay'a zaman su karkashin waɗannan manzanni bai amfanar da su komai a wajen Allah ba wa qila dakhulan nar ma'a dakirin aka ce ku wuce ku shiga wuta tare da masu dawwama matar annabi nuh da matar annabi lut ga matar annabi nuhu ga matar annabi lut rashin imaninsu bai ƙara musu komai ba falam yugniya an huma minan layi shai'a to haka ɗan annabi nuhu alaihi salatu wassalam haka annabi nuhu ya dinga fama da shi ya toshe nan ya buɗe nan ya toshe nan har fa ruwan ɗufana ya fara ƙulƙula kai har ta kai ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ɗebi waɗanda suka yi imani a cikin jirgin ruwan nan kaga dai za a halakar da kowa yana kallon ɗan sannan a can gefe yana kiransa wahiyar ta jaribihim fi وهي maujin تجري kaljibal بهم في موج كالجبال ونادى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم fi maujin kaljibal wannan jirgi tana tafiya da annabi nuhu da waɗanda suka yi imani a cikin suka yi imani da shi a cikin wannan ruwan dufanan Allah ce kaljibal in ka hango jirgin zaka dauka dutse wana da nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya hango ɗansa sai ya kira shi ya bunayya ya ce ya kai ɗana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan mu tafi wala ta kuma alkafirin kar ka zauna tare da kafirai kala sai ya ce baban sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma zan je na faku zuwa ga wani dutse zai ban kariya daga wannan ruwa kala ya ce mishi la asima yawma min amrillah ya ce mishi ai ruwan ba ruwan lafiya ba ba wadda ya isa ya samu kariya daga wannan ruwan wannan al'amarin Allah illa rahim sai wadda Allah ya ji kansa suna maganan ya faɗa ɗan ya faɗa wahala bai na kuma mawuci sai igiyar ruwa ya yi irin tumbatsa ɗin nan sai ya shiga tsakaninsu fakani min almugurakin sai ya zama daga cikin waɗanda suka halaka ba magana ya ƙare ba to shi wannan yaron babansa manzo ne kuma babansa ne aka fara rantsarwa a duniya a matsayin manzo kuma ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul a haka ya tafi a haka ya tafi saboda ka imani na wadda ya imani ne ya aiki mai kyau ba na gida ba ne ba na gida ba ne matsalar imani ba matsala ba ce ta gida matsala ce ta wadda ya imani ya yi aiki ba ga annabi ibrahim ba shi kuma tangardan na iyaye ya samu to al'amarin addini na wadda ya tsayaye Allah ya samu dace